ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر أسبر 30 ga watan al-muharram hijirar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1136 daidai da 22 ga watan november shekara ta 2014 wannan shine kaset na biyu daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin iqtida'us siratal mustaqim li mukhalafati ashabil jahim wallafan shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn taymiyyah al-harrani Allah Ubangiji ya ji kanshi da gafara wannan littafi ne da ke da muhimmanci dangane da karantar da mas'ala da rigingimu da ainihin wato ka'idoji da kuma usul waɗanda ake gina aqidar alwala wal bara'u a ƙarƙashinta game da abin da ya shafi kwaikwayo da bin take-taken al'ummomin da suka gabata sannan wannan karatu wani wato ci gaba ne da mashru'i project na babban malaminmu allamatul muhaddif muhammad al'awwal adam al'albani allah ji kanshi da gafara domin malam yana da mashru'i dangane da karanta da littafan ibn taimiyya shine abinda watan wannan cibiya ta darul hadisi salafiya ta ga dacewa lallai a ci gaba da wannan aiki na alkhairi bayan shuɗewarsa muna fata allah ya bashi ladan wannan aiki allah ya haɗa mu da shi gaba ɗaya cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗannan muryoyi da waɗannan karatuka gabaki ɗayansu mallaka ne na makarantar Darul Hadisi Salafiya wanda ke nan Zaria a Najeriya kuma suna ƙarƙashin kariya ta dokar kare haƙƙin mallaka ta ƙasa ƙarƙashin haka ba a halasta ma wani mutum ko su jama'a su juya ko su kwafa ko su sarrafa waɗannan wato resources ba ba tare da izini rubutacce daga wannan cibiya ba Allah mu sarki ya samu dace idan jama'a da ke ba wannan katu ba su manta ba a karatu da muka yi a baya mun fara bayanai dangane da muqaddima wadda wannan malami muhakkiki al-ustad doktor Nasir ibn Abdul Karim al-Aqal Allah ya saka mashi alkhairi muqaddimar da yayi wa wannan ainihin bugu wanda shine bugun da muke ikimaji da shi a wannan karatu muka ji ya fara gaya mana bayanai dangane da abin da ya kira da suna tarjamatun mujiza lil muallif takaitaccen tarihin marubucin wannan littafi wato Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya kawo mana wane ne Ibn Taymiyyah yaushe aka haife shi a ina ya taso zamu tashi a inda mala yake cewa salisan gaba ta uku game da wannan takaitaccen tarihi shine intajuhu al-ilmi intaj wato output menene irin sakamakon abinda ilimin ibn taimiyya ya haifar abubuwan da aka gani na ayyuka na ilimi waɗanda ibn taimiyya yi wato roman ilimin ibn taimiyya wa fi majalis ta'alif wal intaj al ilmi malan nasir al aqal yace a bangaren wato fage na rubuce rubuce da harkoki na karatu faqad taraka shaykhu lil ummati turasan dakhaman faminan ibn taimiya ya bawa al'umman musulmai kayan gado na ilimi dakhman mai yawa saminan wanda yake mai matukar daraja mai tsada la yazalul ulama'u wal bahithuna yanhaluna minhu ma'inan safiyan wanda malamai da masu bincike basu guje ba suna kamfatan ruwa wanda yake tsaftatacce suna kamfatan ilimi mai tsafta daga cikin wannan kayan gado da ibn taimiya ya bari توفرت منه الآن المجلدات الكثيرة wanda a yanzu da muke magana in ji Nasrul Aqal an samu yaduwar mujalladai da dama masu yawa daga cikin ayyukan Ibn Taymiya ga sunan burjik da tafai iri-iri waɗanda an riga an fito da su an yi tahqiqin su an nashara su sun yadu cikin duniyar ilimi min al-mu'allafat daga cikin rubuce-rubuce war rasail da ƙananan littafai wal fatawa da kuma fatawoyi amsoshin tambayoyi wal masail da kuma mas'alolin da ibnu taymiya ya tattauna akan su ga sunan kala-kala tun daga kan ita kanta kan kamemiyar mawsu'a ta majmu'ul fatawa da littafai irin waɗanda suke magana akan aqida su ainihin wato hamawiyya su tadmuriyya ga sunan wasitiyya da makamantansu da kuma littafai wanda suke magana akan adiyan abubuwa da iri daban-daban burjik waɗanda duk an yi bayanansu a cikin mukaddima da aka gama ta ainihin hamawiya sannan ya ce wa hadha min al-matbu waɗannan ma daga cikin abin da aka riga aka buga kenan kuma baqiya majhulan abin da ya saura wanda mutane ba su san shi ba aw maknuzan ko wanda yake taskace fi alamil makhtutat a duniyar littafai waɗanda ba a buga ba kasirun yana da matukar yawa ma'ana waɗannan da ake gani wanda maktaba ce mai zaman kanta ta ibnu taymiya labirari ne mai zaman kanshi na littafan ibn taymiya wannan da ake gani to abin da aka iya samu aka buga kenan banda waɗanda suka ɓace yau da goban zamani ya ɓatar da su banda kuma waɗanda suke asharat suna nan a jibge a cikin wuraren da ake aje littafai rubutun hannu a manya-manyan labraries da cibiyoyin bincike na duniya waɗanda har yanzu hannu bai kai gare su ba ba a yi musu wani aiki da za a fito da su ba har yanzu kenan duniyar musulunci tana jiran ragowan ayyuka tana jiran a ci gaba da yada waɗannan ilmomi da waɗannan resources na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah walam yatruku Sheikhu majalan min majalati al-ilmi wal ma'rifa allati tanfa'u umma Ibn Taymiyyah bai bar wani bangare daga cikin fagage na ilmomin musulunci da ilmomin rayuwa waɗanda za su ba al'umma fa'ida ba wa takhdumul islam waɗanda za su yi wa musulunci fa'ida ba illa ka taba fihi sai ya zama ya yi rubutu a ciki wa ashama kuma ya ba da nashi ainihin ishamun ya ba da nashi taimakon nashi gudumawan bijadaratin bisa cancanta wa itfanin da kuma ƙwarewa ma'ana babu wani fanni na ilimi tun daga kan ilmomi waɗanda suke na shari'a ilmomi wanda suke na rayuwa ilmomi na zamantakewa harkar ta shafi addini da rayuwa da tarbiyyar al'umma sai da zama ibn taymiya yana ta cewa akan wannan fannin abin da zai zama yau musulunci hidima yau al'umma musulmai amfani ya wayan musu da kai ya ƙara musu basira ibn taymiya babu abin da bai rubuta ba kuma ya rubuta ne bisa ya cancanta ya rubuta saboda Allah ya ya hore masa ilimin Allah ya bashi damar sannan kuma sai ya zama ya rubuta shi da itqani yadda ya kamata wa tilka wannan da ka gani khaslatun qallama tujadu illa indal abaqira wata dabi'a ce wani rabo ne da Allah yake ba mutane ba a samun shi sai a gungwaraza abqari shine gwarzo legend wanda ya kai ya kawo annawadir waɗanda suke ɗaiɗaiwa a cikin al'umma fi tarih a cikin tarihin musulunci ma'ana ba kowa ne Allah yake ba shi ƙwarewa akan komai kuma Allah ya huwace mishi yin rubutu akan wannan abubuwan ba galibi mutane sukan samu kwarewa ne akan wani abu wani abun kuma ba su kware akan shi ba tun daga cikin sahabbai haka zaka gani wani sahabin alaramma ne mahaddaci wani soja ne mayaki wani malamin hadisi ne wani mai fatawa ne wani ainihin wato komanda ne na yaki haka dai wani kuma kwamishina ne ko babban ma'aikacin tara zakka ne kowa da abin da ya kware da ya ka samu wani sahabi wanda ya haɗa dukkanin waɗannan sufofin sai ɗaiɗai hakan ka biyo tabi'ai wani malamin hadisi ne wani malamin qur'ani wani masanin fiqh ne koda yana da rabo a sauran fannonin zaka ga yayi fice akan guda ɗaya ne ko guda biyu sauran rabon da yake da shi bai kai na sauran ba wani kuma za a iya samu duk ya hada ilmomin amma kuma bai samu halin yin rubutu a dukkanin su ba ana iya samu kamar Imam Shafi'i kwararren malamin fiqh ne malamin hadisi malamin lugha malamin sanin ansab na larabawa malamin tafsiri amma littafan shi sun takaice ne akan usulul fiqi da littafai na ainihin qawaidish shari'a bai da littafai akan ansab bai da littafai akan lugha tare da cewa ana cewa ma malaman nahwu da suka rayu da shi so da dama yakan ci gyaran sa akan wasu kaidojin amma kaga bai samu halin a ce rubuce rubucen shi sun kai ko ina cikin wannan fagagen ba ina fata mun fahimci abin da yake nufi da cewa wannan wani abu ne da baya samuwa sai ga yan kadan saboda galibi ɗabi'a mutane ba sa ƙwarewa a dukkan komai to kuma wanda ya samu ya ƙware a dukkan komai ba dole ne ya samu ya rubutu a dukkan komai ba ina fata mun gane wannan shine malai yake cewa falakar shahida lahu aqranuhu haƙiƙa tsararrakin shi malamai sa'o'in shi wa asatizatuhu da malamai wanda suka karantar da shi wa talamizuhu da ɗalibansa wa khusumuhu da abokan hamayyarsa waɗanda suke faɗa suke rigima da shi dukkanin waɗannan ɗabaƙoƙi sun mushi shaida bisi'ati littira da faɗin bincike faɗin karatu wa ghazaratul ilm da zurfin ilimi fa idza takallama fi ilmin min al-ulumi aw fannin min al-fununi dhanna as-sami'u annahu la yutqinu ghayrahu idan ibn taymiya yana magana akan wani ilimi ko wani fanni daga cikin fannoni mai saurare sai yayi tsammanin babu abin da ibn taymiya ya iya sai wannan har da mas'aloli waɗanda ibn taymiya yayi jayayya da waɗannan yan bid'a akan su idan aka zo yan bid'a sai su ji a shafi sanin nasu mazhabin idan suka faɗi nasu mazhabin sai ce musu a'a ku saurara ku ji ba haka yake a gun malaman ku ba saboda akwai maganar wane ga abin da wane ya ce sai su zauna su shiru ya gama musu latta sannan kuma sai warware musu ya ce kuma duk kurakurai ne kun je da abin yake haka Allah ya mishi wannan baiwar kuma duk mai karatul da ibn tamiya ya san wannan sawa'un masoyi ne ko maki ya san cewa babu wata mas'ala wanda zai maka magana akai ka ji alamar cewa wai da ka yake magana ko kuma ya dan bita ne sama sama ko kuma yadda masu wa'azi suke kawai ya saurari wani kasar ne akan hanya da wuya ka ji haka zaka ji cewa lalle yana maganan ne an jadaratin wa itqanin insha Allah saboda mene saboda wannan si'atul ittila'i din da kuma ghazaratul ilmi wa zalika li ihkamihi lahu wa tabahhurihi fi zaka ji yana magana kamar cewa babu abin da ya sani sai wannan fannin li ihkamihi lahu saboda ya kware akan shi wa tabahhurihi fi kuma ya kai ya kawo ya shiga kogin wannan ilimin wa innal muttali'a ala mu'allifatihi wa intajati wanda duk ya lalleka ya karanta littafan shi da abubuwan da ilmomin shi suka haifar wal arifu bima kana ya'maluhu fi hayatihi min al jihadi bil yadi wal lisani wanda kuma ya san tarihin rayuwar ibn taymiya ya san irin abubuwan da ibn taymiya yake yi da hannunsa da harshensa na jihadi wa zabbi an dini da kuma kare addinin musulunci wal ibadati da bautar Allah wal zikir da ambatan Allah la ya ajabu min kullal ajab mutumin da ya san haka zai yi mamaki iyakan mamaki min barakati waqti na irin yadda lokacin shi ya zama da albarka wa quwwati tahammulihi da kuma karfin juriyarsa wa jaladihi da jajircewarsa fa subhana man manahu tilkal mawahib sarki ya tabbata ga Allah wanda ya baiwa ibn taymiya baiwa ta waɗannan ainihin wato abubuwa na kirki da ya haɗa mashi wanda da ya san rayuwar ibn taymiya yadda ta faru cewa malami ne mai almajirai malami ne wanda yake tunkaran watan yan bid'a da raddi da mai da martani da baki da laccoci da wa'azi da hudubobi da rubuce-rubuce bayan yana karantawa kuma yana rubutu sannan kuma shi za a gani a wurin jihadi soja ne ana zuwa yaƙi da shi sannan ya shahara da cewa mutum ne mai yawan tilawa da zama na zikiri da ambatan Allah da sallar dare da azumi da zuhudu wato ya haɗa abubuwa na alheri ire-ire daban-daban to ka kalli abubuwan da ya rubuta ka kalli rayuwar shi sai kai mamakin ya aka yi rashi ta wannan albarka shekara 60 da wani abu ya aka iya wannan aikin ma'ana ba kowa ne yake samu ya ci moriyar rayuwar shi ta mishi alheri irin yadda ta mishi ba kama al'imamu tsabari ne da malamai suka ba da labari kama yadda asafadi ya kawo a cikin alwafi bil wafayar da shi da wasu sauran malamai cewa wasu almajirai da suka rayu da shi sun tsaya sun kirga yawan takaddun da aka samu rubutun hannun shi sai aka yi divide by adadin kwanakin da ya a duniya tun daga sanda aka haife shi ba sun ne fara malanta ba sai aka samu cewa akalla approximately a kullun ya rubuta abin da bai gaza shafi goma sha takwas ba a kullun in a ce tiran da aka haife shi ya fara rubutu har zuwa ran da ya mutu to a kullun ya rubuta akalla 18 pages na rubutun hannun shi to irin waɗannan malaman suna da ban mamaki albarka ce kawai Allah yake ba su a rayuwarsu sai ga ayyukan da suka yi sun wuce kimar rayuwar sun wuce faɗin zamanin musamman ka cire tana cewa akwai lokacin bacci akwai lokacin hutu akwai lokacin cin abinci akwai akwai auqat na hazal wanda ba a yin komai a cikin su dole dan adam yana da wannan sai ka ga abubuwan da output din to yafi karfin awoyin aikin kun gane ko jama'a falsafar ma'ana sai a kalli abin da malam ya haifar malami wanda ya tsaya ya karantar ya aiki ya gwagwarmaya bayan ya rasu aka duba sai kai wannan aikin da ya yi yawa musamman an kwanta da shekarun shi ina jin har masu kuɗi ma aka yi kan faru da su ko sai a rasa yaushe ya samu wannan kuɗaɗen a ga iya shekarun da yana kasuwanci ko sanda aka san shi da harkar nema da fatauci sai a ga a ina ya same su to albarka ce kawai idan Allah ya so ya ba mutum akan abu sai ya bashi da gwargwadon yadda Allah ya kaunaci bawa da yadda Allah ya so ya sa wannan bawa ya hidima ma addininsa wannan yana faruwa ne kuma idan bawa ya miƙa al'amarin shi ga Allah ya gasgata Allah game da gaskiyar da Allah ya sa shi akai sai Allah ya buɗa mishi hanya alkhairi babu shakka irin wannan shine abin da muke sa ran Allah ya malamin mu mala albani rahimahullahu domin ka kalli ayyukan da yayi ka kalli gwagwarmayar da ya sha sai ka kamar ta fi karfin rayuwar shi musamman ka duba inda ya taso da irin mutanen da zamanin to haka ibn taymiya ya rayu haka aka samu game da shi ka kalli yawan ayyukan ka kalli irin gwagwarmaya ka kalli rikicin da ya shiga kullum yau dauri gobe gaban alkalai jibi kaza yau su ne anan za su za su ainihin wato mai da martani ga waɗannan yau shine na wannan rubutu an neme shi a gari kaza alkalai kaza sun ce ba sai da abin da yake yi ba an kama wani ɗalibin shi ya je ya ce sai an sake shi an kama wani ya tafi gun sarkin abin nan Qatar ya je ya kai mishi abin nan dauki ya mishi wa'azi ya mishi nasiha sarkin da ake jin tsoron shi sai ka rasa yaushe ya karatu yaushe ya karanta yaushe kuma ya zauna ya yaye waɗannan ɗaliban dan wannan kadai aiki ne yaye ɗalibai irin su Zahabi irin su Ibn Kathir irin su Ibn Al-Qayyim irin su Ibn Qadil Jabal irin su abin Ibn Abdul Hadi ka samu ka yaye kwaya ɗayansu kawai ka yi abin da duniya ya kamata ta labari amma ya yaye ire-iren waɗannan sun fi dozin biyu ma'ana wasu ba ba ma ji labarinsu ba ne saboda ba su samu sun zage ƙwanduwarsu ba kamar ibn abdulhadi aka ce saboda ya mutu da wuri ibn taimiyya bai yaɗe da mutuwa ba kuma ya bar shi matashi sai ya mutu shekara talatin da biyu mutu da haka ana ganin da ya rayu ya tsawaita a rayuwa kamar da sauran suka tsawaita shi ma da ya fi haka amma haka ma hafizi ne irin su bazzar ga sunan da yawa to sai ka rasa yaushe yayi waɗannan ɗaliban ya makkana su suka zama yadda suka zama manyan malamai a duniya yaushe ya rubuta waɗannan kikkima kikkima littafan yaushe ya tafi jihadi yaushe ya rikici da yan bid'a yaushe ya wa'azi sannan kuma a lokaci guda yaushe ya wannan azkar da ake cewa nayi da sallar dare da waye yanzu wani in ya aiki rana kawai bacci zai da dare dama kawai ya riga ya bawa kanshi fatawa cewa ba da za a yi kuma ya sallar dare ko ta azumi ce Qur'ani ya riga ya bashi uzuri ko alima an sai kunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtuna min fadlillah ya riga ya ba kanshi wannan fatawa shi tela ne ko direba ko ma'aikacin gwamnati da aka yawo ne yana aiki kawai da darabacin shi zai ba haka bane to amma ibn timiya yayi karantawa da safe yayi da yamma yayi da dare yayi rubutu yayi wa'azi yayi kaza yayi kaza kuma da dare yayi sallah sannan yayi azumi da makamantansu shi sa malamai suka bashi uzuri cewa bai samu an sani a tarihi bai samu halin yin aure ba domin irin wannan ya aure ya zai da matan mata ba ma sa san irin waɗannan mutanen haka aka ce wannan malamin su Imam Malik Ibn Shabil Zuhri matar shi take cewa wallahi da tare da tafannan da ka auro mata uku mun zama hudin da ya kuma alheri da tare da tafannan saboda ta san da yin akwai kishiyoyin nan guda uku akalla dai bayan kwana uku za ta ganshi alal akal amma littafan nan sun dauke mishi hankali ta yadda baya sauraron komai sai su sai a kawo abincin safe a kawo na rana bai ci na safe ba a kawo na dare bai ci na rana ba haka za a ɗauki wannan a kawo ni Allah shi kyauta shi sa malam ya cike magana da cewa fa subhana man manahahu tilkal mawahib tsarki ya tabbata ga Allah wanda yayi ma ibnu taymiya baiwa da irin waɗannan alherai na shi rabi'an gaba ta hudu kar mu manta yana cewa bayanin a takaice ne ko da haka kun ga gabobin gajejeru ne jihaduhu wa difa'uhu anil islam sai dangane da jihadin ibn taimiyya da irin yadda ya aiki wajen kare musulunci alkasiru minan nas da dama daga cikin mutane ya jihalul jawanibal ilmiya fi hayati min hayati sheikh waɗanda suke sun jahilci ainihin wato sauran ɓangarori na rayuwar ibn taimiyya fa innahum arafuhu aliman sun san shi ne kawai a matsayin malami wa mu'allifan marubuci wa muftiya mai bada fatawa an fi sanin shi a matsayin haka min khilali mu'allifatihil muntashara an san haka ta bangaren ta dalilin tafan shi da suka yadu ma anna lahu mawaqifu mashhuda tare da cewa yana da ainihin wato abubuwa labarai waɗanda suke an ji labarin su fi majalatin ukhra ta bangarori daban-daban adida masu yawa ashama fiha ishaman qawiyan fi nusratil islami wa izzatil muslimina waɗanda ya bada gudumawa mai ƙarfi wajen taimakon addinin musulunci da ɗaukaka darajar musulmai famin zalika daga cikin fuskokin ayyukan ibnu taymiya bayan rubuce-rubuce da malanta da bada fatawa akwai jihaduhu bisayf jihadi da ibnu taymiya yayi da takobi wa tahribi wa tahriduhu almuslimina ala alqital daidai dinga kwadaitar da musulmai akan yaki bil qawli wal amali da maganarsa da kuma aikin sa faqad kana yajulu bi sayfihi fi sahati alwagha ya kasance yana yawo da takobinsa a cikin fagen yaki ma azamil fursani shujuan tare da manyan gwarazan sojoji wallazina shahaduhu fil qitali asna'a fatihi akka ajibu min shaja'atihi wa fatkihi bil adu waɗanda suka ga ibnu taymiya suka ga jihadin da yayi lokacin yakin da aka fi da suna fatwa akka waɗannan mutane sun yi mamakin irin jaruntarsa da yadda ya dinga kace-kace da abokan gaba a ƙasa mala ya ce a karanta al'alamul aliyya fi manaqib ibnu taymiya lil bazzar a cikin shafi na 67 zuwa da 8 ta haqiqi zuhair shawishi abin da yake ba da labari a nan jama'a shine ibn taymiya bayan kasancewar shi malami mai fatawa mai karantawa da sauran ayyukan malanta kuma soja ne na musulunci mai jihadi lokacin da akwai sarkin tatar shine ainihin wato wanda aka fi da suna mahmud mahmud ghazan mahmud ghazan ya fa musulunta a cewar shi ya musulunta a hannun wani malami mai suna ali ibn ibrahim wanda aka fi da suna sheikh khurasan wani malami ne daga cikin malamai wanda ya ba shi kalmar shahada ya musulunta amma sai ya ci gaba da yakan musulmai yana farma garuruwan musulmai yana mai da su karkashin gwamnatin shi kuma sojojin shi haɗin gambiza ne na musulmai da kafirai da ya zo ƙasar sham wannan wannan soja da ya zo ƙasar sham ibnu taimiya a lokacin wannan soja ya nemi ne kawai wai a je a gaya ma mutanen ƙasar dimashq kawai su fito su mushi mubaya in ba haka ba zai shigo da majanik da igwa-igwa sai ya kwace garin sarakunan garin kuma suka fara tunanin su mika mushi wuya kawai ibn taymiya shine ya tara malamai yan musu wa'azi yana musu muhimmancin nasu aikin a cikin wannan yanayi cewa kar su bari a haka wannan barna ce ga addinin musulunci da rayuwar musulmai suka tashi suka je suka samu wannan sarakuna suka gaya musu maganganu na gaskiya sarakuna suka suka giji ibn taymiya aka yi dinga yawo daba daba kasuwa kasuwa da wuraren da ya san mutane suna zama ya dinga tara mutane yana musu wa'azi yana tunatar da su yana faɗakar da su kwana da kwanaki yana wannan aikin kuma cikin watan azumi ne har ya bada fatawa cewa mutane su kare azumin su saboda aje ayyaki sannan ya sake daukan tawagan malamai ya tafi gun wannan soja sansanin wannan Mahmudu Ghazal ya je gashi Allah ya sa ibn Taymiya kwarjini yana gani ibn Taymiya gaba ɗaya jikin shi sanyi gashi babban janar ne na soja fa ibn Taymiya ya ga mishi magana iya abin da ya kamata ya ga mishi na nasiha da wa'azi da jan kunne da gargadi da tana mishi cewa ya fa musulunta a lokacin har ya nemi ibn Taymiya ya ci abinci ya ce ba zai ci abincin shi ba abincin da ya san cewa an kwace ne daga dukiyar musulmi da aka kwata da barna ibn Taymiya ya mishi wa'azi ya mai nasiha to kafin nan kuma aka yi waccan aka yi wannan yakin da aka fi sani da suna fatu akka wanda an yi shi ne a shekara ta ɗari shida da ainihin casa'in ina jin in ba na manta ba kwatankwacin shekara ɗari bakwai kenan yanzu da arba'in da shida lokacin abin da ya faru wannan akka yanzu tana ƙasar falastinu ne kuma dama turawa alferanj turawa waɗannan jajayen fata ɗin nan sun kwace ƙasar baitul maqdis gaba ɗaya sun kwace ta kuma suna yin barna yas'auna fil ardi fasada abin da yasa mutane suka yi ta hijira suna barin garuruwan suna gangarwa zuwa cikin kasar Hims da Sham da makamantansu da kuma birni irin Salihiyya wanda aka gina a lokacin sabon gari a lokacin sarkin musulunci na wannan zamani mai suna al-Malik al-Ashraf Jalal Jalal ibn Qalaun Jalil ibn ibn al-Mansur Qalaun wanda shine Amiru Misr shine ya fito da sojoji tawaggar sojoji waɗanda ya so ya kai farmaki ma waɗannan garuruwa domin turawa sun kwace garuruwa amma kuma ba su fasa cin zarafin musulmai ba sai aka samu labarin sun tara wata tawaga ta ayarin musulmai sun musu dukkanin cin zarafi da kisa da fyaɗe da kwace dukiya da ainihin abubuwa na cin zali da aka aka hura kuge na jihadi cewa lalle a fito aje a kwato waɗannan garuruwa daga hannun kafirai an fasa ma kyale su ci gaba da rike garuruwa wannan shine dalilin da jawo aka fito da wannan yakin da aka fito mutanen Misra suka fito suka taho ta Sham da sunan a sake haɗo runduna daga nan a haɗu a tafi Falastinu a yi wannan yakin sai mutanen wannan gari na Dimashku sarakunan su suka yi taqa'usi suka ja da baya Sibin Tamiya sune suka fito suka ja mutane cewa lalle a fito aka fito aka je aka yi wannan jihadin kuma Allah ya ba wa musulmai nasara karanta littafin ainihin wato albidayatu wan nihaya akwai labari game da wannan fatu akka aka rubuta shi da akka haka da alifin maksura wasu kuma suka shi da akka da ta'un marbuta akkatu sunan garin kenan har yanzu a kasar Falastinu amma yanzu yana daga cikin kasashen garuruwan da Isra'ila suka kwace suka ce wuraren su ne waɗannan da ake cewa al yan istitan yan kamuri zauna inji radio ko to yana daga cikin garuruwan da Falastinawa suka kwace shi a yanzu to a wannan fatuhu din da aka yi ibn taymiya an yi mamakin irin jaranta da gani game da shi dan malaman tarihi suna ba da labarin cewa bayan dawowar shi ma daga jihadin sai da ya zama sarakuna sun fara tsoro cewa kai wannan mutum farin jinin shi yawa ba kada fa a ce za a tube musu sarautar su a bashi sarauta wannan na daga cikin abin da ya sa ma a lokacin na'ibu dimashq ya fara tunanin wani irin makirci ne za a kulla ibn taymiya saboda irin farin jinin da ya samu da ɗaukakar da ya samu a idan wato amma mutanen gari saboda maimakon a ga mutane suna taruwa a ƙofar gidan sarki to gidan ibn taymiya suke zuwa nan ake taruwa maganar shi ake nema labarin shi kawai ake saboda irin jarantar da yi jarantar shi ta zama ta ɗara na mutanen da sojoji ne kawai su ba su da wani abu a profession in banda aikin soja waɗanda training ɗinsa kawai na soja ne sai aka ga malami mai fatawa ya fi su ƙoƙari ya fi su iya jihadi ya fi sanin sirri da makircin yaki sai aka yi ta mamaki duk inda ka bi kawai birni da kawai labarin ake wannan na daga cikin abin da ya jawo mishi karin gaba da sarakuna ta yadda sanda malamai na bid'a suka kawo suka to sarakunan su mayan suna da interest a kan shi kawai nan da nan kawai suka karɓi wannan suka sai aka aika da ta zuwa gun halifa a misar shine kalawun cewa ga halin da ake ciki kawai nan da nan aka ce a aiko da shi kasar alkahira a yi mushi muhakama ina fata mun gane wannan wa amma jihadu amma jihaduhu bil ilmi wal lisan dangane da kuma jihadin dan taimiya ibnu taimiya ta hanyar amfani da biransa wal lisan da kuma harshen sa ma'ana ta hanyar rubutu da wa'azi kenan fa innahu rahimahullahu waqafa amama a'da'il islami min ashabil milali wan nihali hakika ibnu taimiya Allah ya ji kanshi da gafara ya tinkari waɗanda suke ma'abota wasu addinai almilal addinai wal nihal da tafarki tafarki daban-daban wal firaq da kungiyoyi wal mazahib da mazhabobi al batila wanda suke na barna ma'ana tun daga kan yahudu da nasara da ainihin wato yan mu'tazila da khawarija da qadariyya duka kungiyoyi da bid'o'i da sauransu wal bid'i da kuma yan bid'a ka tsawd shamikh ya zama yadda ka san wato wata katanga wata ke an riga an gama gina ta haka inda ka san wani kogi mai ambaliya mai tumbatsu ya tinkare su gaba daya ya tinkare su bil munazarat ta hanyar tattaunawa hinan wani lokaci wa bil rududi ahyanan wani lokaci kuma ta hanyar mai musu da martani a rubuce ko da baka hatta fanna da shubuhati har ya zama yayi watsa watsa da gaba daya shubuhin su gaba daya ya lalata duka wani rikici da suke kawa wa raddal kathira min kaidihim ya kuma mayar da mafi yawa daga cikin makirce makircen su bihamdillahi cikin godiyar Allah faqad tasadda lil falasifa ya fuskanci yan falsafa masu cewa ana iya gane Allah ba tare da nasi ba ya fuskanci su wal batiniya da kuma batiniya wanda extension ne na Shi'a wato sabon salo ne na Shi'anci min sufiyatin tun daga yan dariƙa sufaye masu da'awar tsoron Allah da ƙoƙarin yin tarbiyyar zuciyarsu suka kawo mutane barna iri-iri a cikin addini wa Ismailiyatin da Ismailiyawa waɗanda wata ƙungiya ce ta bid'a ita ma alake danganta zuwa ga wani mutum mai suna Ismail ibn Ja'far Sadiq suna cewa shine jagoran su shine limamin su suna da aqidu ɗan Shi'a ne batiniya suna da mugayen aqidu marasa dadin ji game da raja'a game da tanasukul arwah game da cewa ainihin wato babu imama sai ta waɗannan mutanen da kafirta musulmai duk inda za abin da ka san shi'a suna yi to da ƙari waɗannan ismailiya suna yin su har yanzu akwai su a ƙasar syria da makamantar su kan littafin ainihin wato al-mawsu'atul muyassara lil adyani al-mu'asira sannan kuma wa nasiriya da kuma yan nasiriya magoya bayan muhammad ibnu nasir an-numairi kenan wani zindiki wanda ya da'awa allantaka wanda ya da'awa cewa sayyidina ali Allah ne daga baya ce shi ma annabi ne shi ma Allah ne su ma muguwar aqida ce in ana cewa ma waɗannan makircin su ga musulunci bai gaza na yahudawa ba ƴan ainihin nasiriya har yanzu su ma akwai ire-iren sa irin kasashen Syria da India da Pakistan da makamantansu can gabashin Asiya din nan to waɗannan tun a lokacin akwai su wasiyahum da wasu daban kama tasadda lil rawafidi kamar yadda ya tinkari yan shi'a masu zagin sahabbai wal mulahida da kuma yan ilhadi wanda suka karkatar da addinin Allah wafanna da shubuhati ahlil bid'i yayi watsa-watsa da dukkanin shubuhin yan bid'a allati tuqamu bidiyoyi waɗanda ake gabatar da su ko ake tsaye da su haulal mashahidi a wuraren ziyara wal kuburi da kaburbura wuraren da ake zuwa a bautawa kabari da sauransu wa nahwiha da makamantan abubuwa ire-iren waɗannan bid'o'i kama ta sadda lil jahamiyati kamar yadda ya kuma fuskanci yan jahamiya masu karanta sifofin Allah kenan wal mu'tazila da kuma mu'tazila masu tawili da karanta sifofi wa naqashal mutakallimina kuma ya tattauna da yan alwujud wal asha'ira da ash'ariyawa wato gaba ɗaya shi yayi nashi ne yayi kuma na mai karamin karfi ta ko ina kaji bai kyala wata bang wata kungiya ko wata tawaga ta yan bid'a ba tare da ya mai musu da martani akan bid'a su ya kuma kokarin bayyana gaskiya da ainihin hasken addinin musulunci irin na annabi da sahabbai ba Allah ya gafarta mishi wal muttali'u ala hadha al janib min hayati ash-shaykh yakadu yujzimu bi annahu lam yabqa lahu min waqtihi fadla wanda di ya tsaya ya leƙa ya karanta waɗannan ɓangarori na rayuwar shekul islam ibn taimiya zai yi gab da ya yanke gab kake da ka yanke cewa ga baki ɗaya a cikin rayuwar ibn taimiya lam yabqa lahu min waqtihi fadla babu wani abu da ya rage ragowa na hutu ko na shakatawa ko na zaman fira ko na rashin aikin yi ba faqad huriba domin an yaƙe shi wa turida an kore shi wa uziya an cutar da shi wasu jina an kulle shi a gidan yari marratin ba, ba sau ɗaya ba an kulle an ƙara an daka an cutar an zaga duka an yi ba sau ɗaya ba su bi ba duka an mushi wannan fi sabilillahi an mushi don Allah ne a taktunan rajulan an ya kula rabbi Allah ko duk abin da aka mushi an yi ne kawai saboda ya ce abu addini irin na annabi sallallahu alaihi wasallama irin yadda sabai suka fahimta irin yadda Allah ya saukar da shi duka abin da aka mishi akan wannan ne ba a taɓa yi rigima da shi akan wani abu na duniya ba wa qad wafatul maniyatuhu masjunan fi sijni alqal'a bi dimashqa kai ce karshe ma dai mutuwar shi ajalin shi ya iske shi ne alhalin yana matsayin dan fursuna wanda aka rufe shi a sijnil qal'a a gidan yari wanda yake cikin alqal'a bi dimashqa a garin dimashq kal'a shine kamar yanzu a ce kawai barikin sojoji jama'a ina ga fasara za ta fi daidai to abin da ake nufi da kal'a irin wancan zamanin shine a cikin gari sai sarakuna ko sojoji ko jami'an tsaro su samu wani su katange shi su yi gidajensu a ciki da kwatas kwatas ɗinsu da ofisoshinsu da wuraren training ɗinsu da duk abin da suke bukata da kuma tsaro wanda yake ba kankani ba kaga wani ya fi kama da barikin soja ko to kuma a ciki suna da wuraren da suke rufe wanda suka yi laifi suna da makabartarsu suna da komai irin da nasu na kamar yadda kake ganin dai barukokin sojoji ko yan sanda ko su jami'an tsaro to kal'a da turanci sukan ce mashi castle castle yana daga cikin wato design na na na na architectural design da aka dinga yi a wannan lokacin middle age a wannan shekarun duk garuruwa suna da shi dukkanin yawancin garuruwa suna da shi wanda koda an kawo garin farmaki yawanci garuruwan suna da husun suna da katangu ganuwa kenan to koda an iya fasa ganuwar kafin a fasa wannan wurin kal'adin a shiga ba karamar gwarmaya ba ce to kuma za ka tara galibi sarakunansu da shugabanninsu da irin su waliyul ahad da makamantansu da anan suke rayuwa to aka kama shi sai aka kai shi irin wannan maximum security din maximum prison aka rufe shi kal shine kal'adin anan aka rufe shi ba su sake shi ba sai a matsayin gawa da aka baiwa iyalan shi da ƴan uwansa suka mishi sutura Allah ji kan shi da gafara waɗannan ne duka duka ne wanda an riga an san shi kawai kamar muraja ne ko malam yace wala tazalu bihamdillahi rududu sheikh salahan fa'alan bidda da'il haqqi wal mubtilina yace waɗannan martani da ibnu taymiya ya ainihin mayar wa yan bid'a cikin godiya Allah har yanzu ba su gushe ba matsayin wani takobi makami fa'alan wanda yake active mai aiki mai kokari mai zafi didda ada'i al haqqi wal mubtilina ainihin wato wanda yake kawo tangarda ga makiya gaskiya da masu barna har yanzu yan ɗariƙa da yan shi'a da dukkanin yan bid'a ba sa jin haushin wani malami a raye a yanzu kamar da suke jawo shi ibn timiya su da basu rayu da shi ba basu gan shi ba bai gan su ba bai san su ba basu san shi ba saboda duk wani barnar da za su kawo ya riga ya gama warware ta kuma duk wanda ya tsaya ya karanci maganganun ibn timiya ya nakalce su to zai kasance ya samu halin da zai iya warware duka shubuhar yan bid'a cikin kwanciyar hankali ta ga yan bid'a ba sa kaunar shi kuma wannan kasashen za ga suna kyamar shi ga sunan a Sokoto da Kano da Maiduguri da Zaria da ko ina a kasashen mu dinnan zaka ji ba sa ambatan shi sai da mugun abu sai da sharri sai da kage sai da kazafi a lokaci guda kuma suna cin more ilmomin sa domin shi ke kara musu sharhin wannan bidiyoyin nasu kamar da muka ambata ina fata mun gane wannan li'annaha innama innama تستند إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم saboda waɗannan raddoji suna dogaro ne suna jingina ne ga baki ɗayansu akan littafin Allah da kuma sunnan manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wa hadai salafi as-salih da kuma shiryan magabata na ƙwarai ma'a quwwati listinbat tare da ƙarfin iya zakudo bayanai wa quwwati listidlal da ƙarfin kafa hujja wa ihzaji ash-shar'i da iya kafa hujja na shari'a wal aqli da kuma iya kafa hujja na hankali wasi'atul ilmi da kuma fadin ilimi allati wahabaha Allahu lahu wadanda baiwa ce kawai Allah ya mushi kamar da muka ambata ma'ana karatun yafi karfin koyo jama'a ina ƙara mai ta wannan kalma akwai mutanen da karatun su yafi karfin koyo kamar da akwai wanda kudin su yafi karfin asusu ko ai kaga an kaji ana kudi asusu to na yan kananan wato talakawa ne yana so ya dan tattara ya wani abu in zai aure sai ya asusu in zai gida sai ya asusu in zai sai wani ma riga man zai sai ya asusu ba haka bane amma yanzu kaga ina sa zai mutala dan zai sai gida sai ya asusu saboda masu kuɗi ne su ko to irin wannan shine yafi karfin tari kundila kenan ko ba haka bane zama to haka ilimi na irin na ibn taymiya irin na ibn qayyim irin na imam ahmad bin hanbal da ire-iren sa a wadancan zamunna jama'a to ilimi ne wanda yafi karfin koyo domin zaka ga malami ne ba a taba ganin irin shi ba a zamanin da yake rayuwa da zamanin da suka shuɗe kuma har a biyo baya ba za a ga irin shi ba to sai ka fara tunanin to suwaye suka koya mai irin wannan karatun Allah ne kawai mushi fatahi ina fata mun fahimci wannan sun koya mai iya abin da su koya mushi sun nuna mushi hanyar bincike da usul na ayyukan ilimi sai Allah ya mushi budi akan wannan da gwargwadon yadda Allah ya yarda da aikin sa da gwargwadon yadda Allah yake so ya hidima ya yi amfani da shi ya zama wato wani makami na hidima ga addini kawai abin da yake faruwa kenan jama'a in ba haka ba da ya kamata a ji mutum iya abin da ya koya iya abin da ya iya kenan amma za ka ji mutum abin da ya iya ya fi abin da aka san bisa ɗabi'a mutane na iya koyon shi sai ga malami sai ya dinga maganganu ana ganin kamar za a iya kuma ba za a iya ba ma'ana ya faɗi magana sai haka take ba duk magani bin tumiya da yake faɗa da sauransu akan yan ɗarika yan shi'a mu'tazila rawafid wane ne in kana kan da sai ga haka suke amma me yasa kai baka iya tunanin su me yasa kai Allah bai maka wannan ilhama ka ji ka san su sai in ka karanta kai ba ma ka karanta ba me yasa baka iya rike man ka karanta dan karatun ma da kake inda za ka kanta da ibn tumiya kai ma ka rike abin da yake cikin sa ya kama da an gurmaya da kai jama'a amma galibin in ka karanta shafi 30 sai ka rike layi 30 kamar 10% kenan ko za ka baiwa ba iri ɗaya bace jama'a waɗannan malamai ne waɗanda suke jibalun ne rawasikh wasu ainihin duwatsu ne tabbatattu da Allah ya yi aiki da su wajen ɗaga addinin musulunci kuma ba za mu gushe ba muna wannan kwatancin cewa mu ma mun ga irin su su ne irin su mala albani Allah ji shi mun tabbatar da irin ilimin da Allah ya ba su wanda muka ji daga karatun su wala ya fi karfin koya fatahi ne daga Allah muna fata ya zama Allah ya da ayyukan su ne Allah ji kansu gaba daya walastu mubaligan malam yace wallahi uki wa aktharul madahib al haddama allati radat al yawm bain al muslimina hiya imtidadu li tilka al firaq wal madahib yace yana da kyau kuma mu san cewa da dama daga cikin mazhabobi wanda suke rusa wato haikal suke rusa addinin musulunci a yanzu allati radat al yawm waɗanda suke tashe a yanzu bainal muslimina tsakanin musulmai hiya imtidadun kamar ka ce wani wato imtidadi ne ci gaba ne extension ne ƙarin sabuntawa ne litilkal firaqi wal mazahibi na waɗancan ƙungiyoyi da mazhabobi allati tasadda laha ash-shaykhu waɗanda ibn taymiya ya tinkare su wa amsalihi shi da irin sa min salafin as-salih daga cikin magabatanmu na ƙwarai lidhalika yanbaghi lid-du'ati al-muslihina alla yaghfalu hadhihi an-nahiya dan haka yana da kyau ga masu da'awa masu neman kawo gyara a cikin addinin musulunci cikin al'umma musulmai kada ainihin su yi wasa kada su gafala daga wannan bangare shine bangaren karanta maganganu da littafai irin na Ibn Taymiyyah yana da matukar hadari a ce an samu musulmai masu koyon karatu da karantarwa malamai masu kokarin kawo gyara a cikin addinin musulunci a ce kuma babu ruwan sultafai su ibn timiya za su yi kansu asara da yawa za su yi wa musulunci asara da yawa da aka ga kamar yadda na faɗa tun a farko cewa a nan makarantar to mu program ne mai zaman kanshi yadda ka san a ce a wata jami'a ga wani course ko ga wani department ko to a nan makarantar program ne mai zaman kanshi cewa dole a ci gaba da karantar da ibn timiya iyaka tsawon rayuwarmu da wanda su bayan mu insha Allah dole ne a samu kullum ana karantar da wani littafi in an soke wani a sa wani haka za a yi ta yi haddin mu shuɗe saboda muna so ne mu ma mu ji irin fa'idar da ke ciki mu ainihin yi ƙoƙari mu aiwatar da iya abin da za mu iya na ainihin kawo gyara a cikin al'umma wannan mashru'i ne da babban malamin mu Allah ya ji kanshi ya ainihin asasa ko muke fata mu ci gaba da wannan aiki na alkhairi da haka ga a yanzu a takeice muna da tafai biyu da ake karantawa ne bin temiya ga iktida'u ga kuma ainihin littafin alfurkan na malam Musa mai shawi da ke karantawa to in an gama wannan za a sake wannan an gama wannan za a sake wannan haka za a yi ta yi insha Allah saboda wannan muhimmancin wannan magana cewa ba zai yi a yi wasa ga bangare na ayyuka na sibin timiya ba domin kamar yadda a wancan zamanin suka iya zama waraka ga matsalolin yan bid'a a wancan zamanin za su iya zama waraka kuma ga matsalolin yan bid'a a wannan zamanin ina fata mun gane wannan liyastafidu mimma sabaqahum bihi salafun as-salih don malamai masu da'awa da masu neman kawo gyara a cikin al'umma su ci fa'idar abin da ya gabata na ayyukan magabatanmu na kwarai walastu mubaligan hina ma aqulu malam ainihin wato nasirul aqal farfesa yace ba na ganin cewa zan kai matuƙa zan wuce makaɗi da rawa hina ma aqulu idan nace innahu la tazalu kutubu shekhi wa rududihi hiya aqwa salahin litasaddi li hadhihi al-firaq ad-dallati wal mazahibul haddama idan nace littafan ibnu taymiya da raddojinsa ba za su gushe ba sune takobi mafi karfi sune makami mafi karfi litasaddi wajen tunkara da mai da martani li hadhihi alfiraqi ga waɗannan kungiyoyi addalla na bata wal mazahib da waɗannan mazhabobi al haddama masu rusa addini allati rajat waɗanda suke tashe wa bada'at suka fara kuma takhruju tukhruju a anaqaha al yawm min jadid waɗanda yanzu suke ƙara leƙo da wuyansu sabon leƙowa wato yanzu ga sunan wasu an da kamar sun mutu ashe sun suma ne yanzu ana ƙara dawo da su ga sunan irin su irja'i din nan a dinga cewa komai komai ai ba ko haka Allah ya nufa haka Allah ya nufa Allah mai gafara ne jama'a abu a hankali abu a hankali ai ta bi a hankali ya sai mutane gaba ɗaya sun yi shiru kamar matattu irja'i kenan da ake kawo mutane shi yanzu a daina cewa kaza bid'a ne a daina cewa su wani fasikai ne a daina cewa kaza maguzanci ne jama'a ba kowa ya abin da yake so ai babu ma hujja ta kafirta yan dariƙa babu hujja ta cewa yan shi'a ba musulmai bane ka ji malamin alusun zaka ji na faɗa wannan to wannan wata sabuwar bid'a ce sabuwa a yanzu da ake ganin ta amma tsohuwa ce dama akwai ta irja'i ne ya ƙara leko da hancin shi irin interfaith din nan ai addinai duka ɗaya ne a kira kiristoci shan ruwa su kira mutane nasu maulidin su kira mutane wajen abin nan kirsimeti haka a zo ana haduwa ana wa'azi liman ya ja ayar bible fasto ya ja fatiya ai kabbara ai hallelujah wai da sunan duka addini ne guda daya wannan interfaith tsohon kafirci ne yake dawowa shi ma gashi na irin wannan kururuwar cewa demokradiya ita ce mafita ai ba ma bukatar komai yanzu sai demokradiya yanzu zabe ne kawai zai kai mu zuwa ga daidai kaza kaza kaza ka jibo mutanen da ake da musu rawanin malanta da, da, da ilimi da tafsiri da karantawa su ne suke wannan magana to wannan sababbin bid'o'i ne waɗanda suke fitowa amma dama can akwai su ina fata mun gano wannan jama'a in ka bi tarihi zaka tara an taba samun kamar yadda aka samu wasu yanzu suke kuruta su an samu wasu a baya sun kuruta su da sunan malanta da sunan neman shiga a gun sarakuna da sunan kokarin wai hada kan al'umma ko wata ƙasa ko wasu jama'a ko wasu masu bambancin ra'ayi to duk ire-iren waɗannan bidiyoyin da yanzu suke ƙara lekowa ga sanan ko ina a duniya babu abin da zai mai musu da martani a sake yanke cibiyar su gaba ɗaya a kashe su kamar taban ibn timiya malai ce in ya faɗa haka baya ganin ya kai matuƙa baya ganin ya wuce makaɗi da rawa babu shakka magana shi daidai ce wa bada at tukhriju anaqaha al-yawm min jadid ga sanan suna sake fito da wuyan su sabon fitowa wallati hiya imtidadun lil madi wadanda dama sabunta na baya ne walakin lakin minha tilka allati tazayyat tazayyanat bi azya'il asri akwai waɗanda suka sa kwalliya suka sa rigar zamani wa ghayyarat asma'uha aka canza sunayen su faqat kawai an musu irin yanda ake wa giya ne kawai a canza mata suna ka a ce giya sai a ce sunanta star tauraruwa sai ka ji sunan da ban sha'awa ko kawai shine ka a ce wa zina zina sai a canza mata wani suna a sa mata wani suna mai ban sha'awa a ce ai they are couple couple ne su zaman tare suke yarjejeniya yusammunaha bi ghairi ismiha ko to an canza musu suna ne misalul ba'afiyya kaman jam'iyyar yan hizbul ba'af shi tace jam'iyyar su bashar asad su saddam wannan da aka kashe jam'iyya ce ta kaumiyya ta larabawa wanda asalin mabda'inta shine al-inqilabu shamil alal mafahim wal qiyam al-islamiyya ayi juyen juya hali gabaki daya akan duk wani al'ada da aqida da tunani irin wanda musulunci ya kawo wannan tunanin shine su Saddam suka yada shi shine su Bashar Assad suka yada shi shine su Ataturk da ake ce mishi Mustafa Kamal wannan ya daga cikin ma manyan shedanin da duniya bata ga irin shi ba wajen yada wannan bala'i shine duk wani abu da ke da alaka da musulunci a canza shi kawai a koma kawai larabawa wai larabawa wanda za su dace da zamani asalin shedan da suka fara kawo wannan akida a cikin larabawa wani fa kirista ne ma fa akwai sunan shi Michel Michel Akluf in ba na mata sunan shi ba mutumin kasar Suriya shine a 1932 ya je kasar Faransa ya yi karatun boko ya wuce Almaniya ya je ya gamu da ɗaliban Karl Marx wannan shugaban gurguzu na wanda ake ganin shi daga cikin greatest modern socialist Karl Marx da ake faɗa wannan a cikin social sciences ya je ya gamu da ɗaliban Karl Marx suka juya mai tunanin shi da shi ne abokin shi mai suna Salah al-Baitar da suka dawo kasar Syria suka shiga aikin karantarwa da wa'azi irin nasu da lacca da kiran tarurruka suka yi ta samun magoya baya suka har suka shiga cikin gwamnati daga cikin su wasu suka samu makaman ministoci wasu yan majalisa sai da suka juya gaba ɗaya tunanin al'umma za ka ga yanzu kasashen Iraki kasashen Suriya Falastinu waɗannan sa daga cikin larabawa waɗanda ba su da wata alaƙa ta zuwa ga da addini illa ƙalilan min manhaja Allahu a cikin su duk wanda ya san su kuke hulɗa da su zaka ga kawai ba su da bambanci da turawa in banda sunayen su da jinsiyar su irin barnar da zaka zo ne a Ingila ko a Canada ko a America ko a Cyprus game da cin mutuncin addini zaka iya jin wani dan balarabiya a Palestine ko a Iraki ko a Suriya ya faɗi wannan magana ko fiye da ita a waka ko a rubutu ko a magana saboda wannan aƙida ta riga ta yaɗa a cikin su to wannan ba'asiyya ba komai bace illa ilhadi ne ilhadi ne hizbul ba'as su suka kawo shi suka yada shi suka kurnuta shi ya zama shine addinin su yanzu to yanzu ya yadu ko ina a kasashen musulmai in banda Saudi Arabia da irin Kuwait kasashen Larabawa wannan guda biyu in banda su yanzu babu kasashen Larabawa da suka rage wanda suke da ihtifazi da kiyam islamiyya so dan dama dama sai Yaman dan dama dama kenan amma tun daga sutura abinci tunani al'adu bukukuwa zamantakewa alaƙa tsakanin dangi da 'yan uwa da miji da mata da makwabtaka duka waɗannan al'adun musuluncin babu ruwansu da su balarabe misali yanzu babu abin da shi in ka ga balarabe da doguwar riga jallabiya to musulmin saudiya ne ko iraki ko kuwait biyun nan ko kuma wani lokaci mutanen urdun ka same su da wannan amma ba misiri ina ruwan shi da wani rigar larabawa balantana mutumin iraki in ka ga balarabe yana ainihin sitarta matar shi tana saka sitara irin ta musulmai to mutanen wannan yankin ne na Khalij Iraq abin nan Kuwait Saudi Arabia da makamantansu Alhaji haka ne ko baka bane in ka gansu da sitara to matan waɗannan bangaren ne amma sauran ga su nan muna ganin su Aljazeera kullum da Arabiya da wace ce tumbur yanda kaga waɗannan suna yawo a cikin FCE da ABU da cikin Congo da da University of Lagos haka su ma suke yawo tumbur ga sanan kuma zaka ji sunayen sunayen musulmai jinsiyarsu ta musulmai masu sallah musulmai kaga wannan mai rabuwa da kiyam akhlaqiya na addini sannan sun halasta wa kansu yin abubuwa na al'adu da bid'o'i waɗanda turawa suke yanzu aka ce maka a ƙasar laraba za a ɗaura aure to wallahi gara namu nan na baƙaƙe ya fi ƙarancin kama da na turawa jama'a gara namu na nan duk da kake ganin yanzu namu da ake kasashen Hausa kana ganin akwai munkarat ko wallahi bul muqarana yafi nasu abin nan ban sha'awa da kama haka janaiza haka duk wani abu da ka sani to wannan duka ta'asiri ne na wannan aqida ta hizbul ba'as nas'alullah al'afiya sannan da ishtirakiya sannan ta zo wal ishtirakiya shine gurguzu communism ko socialism wato a maida komai ya zama mallakar kowa komai ya zama gwamnati ce kawai take sanya doka ita ke bada shari'a babu wani tunanin wata rayuwa bayan rayuwar nan ta duniya babu wanda ya isa ya faɗi wata magana sai abin da gwamnati take so irin abin da ake a ƙasashen China irin abin da ake a Soviet ta da da makamantan ƙasashen akwai larabawa sun yarda da wannan addini kuma suna goyon bayan shi a ƙasashen su da dama wal qaumiyya da kuma ƙaumiya shine nationalism cewa ƙasanmu ce a gaba ƙasanmu kafin addininmu irin wannan abin da ake so a sanya mana a cikin tunaninmu wa'yan Najeriya cewa Najeriya ta fi addininmu muhimmanci ba haka bane mu musulmi bai yarda wannan ba mu musulmi musuluncin mu yafi komai muhimmanci wannan ita ce aqidar mu domin mu musulmai ne kafin mu zama ƴan Najeriya kuma za mu tashi daga ƴan Najeriya muna nan a musulmai da haka musulunci shine asalin identity din mu addinin mu wannan kowa ya ji shine aqidan ba ma boyewa wannan kaumiyar babu shakka idan ana zaune a wuri guda to akwai ka'idojin zama na wuri guda da ya kamata mutane su yi iltizami da su don a zauna lafiya don kowa ya zauna yayi abin da yake cikin nutsuwa wannan mun yarda da su fil jumla mun yarda da su a matsayin mu na musulmai amma ba mu yarda a ce Najeriya san Najeriya zama shine addinin mu fiye da san addinin mu ba dan wannan shine a ma'anar nationalism ku duba ku gani yanzu idan aka kashe mutum don kiyaye 'yancin Najeriya sai a ce ya zama jarimi. Najeriya za ta bashi wato recognition za a mishi national burial ba ka ake ma sojoji ba idan aka tura sojoji wani yaƙi ko wani kwantar tarzoma ko wani soja ya wata bajinta ko wani jami'in tsaro ko farar hula ne ma ya wata bajinta ya sarya da rayuwar shi don kare Najeriya to ya zama gwarzo a Najeriyance kuma za a yi itirafi da shi a bashi wannan yaban a dawamar da sunan shi amma kuma a lokaci guda a yanzu an sa mutane tunanin cewa abun kunya ne abun Allah wadai ne mutum ya mutu dan addininsa ku lura da kyau jama'a da aka juya tunanin mutane yanzu ana ganin wanda zai saryar da kan shi dan addinin shi wawa ne ba ka yake kallon mutane ba wannan bigar da nazara akan addini da yake na gaskiya ne ko ba na gaskiya bane kawai ma'ana ai duka addini ne ba a so a yi shine ma'anar kaumiya ba a san a yi duka addini kamar yadda turawa suke raya yanzu turawa babu ruwansu da addini addini religion in the sense that babu ruwansu da abauta wa Allah da tunanin neman samun kyakkyawar rayuwa bayan wannan rayuwar a guje wa saba wa Allah da tunanin kar a shiga cikin bala'i bayan wannan rayuwar me ya dame su ita wannan rayuwa a gyara ta yadda za a more ta iyakan mora rayuwar gobe kiyama fa ko oho ya alamuna zahiran min alhayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun shine wannan mabda'in akan shi suke rayuwa to haka ake so a samu wannan tunanin ya zama babu ruwanka da wani abu da shafi addini baka kwaba baka cakuda addinin ka da duk wani abu na duniya duk sanda duniyar ka da addinin ka suka karo ka gabatar da duniyar akan addinin wai dan suna ganin ai ita ga ta kana ganin ta zahiri wai ta fi tabbas kaga wannan mugun barna ce mugun barna ce musamman mutanen da suke yin wannan magana ko su yi itirafi ko ko ba su yi itirafi ba sun yadda dai akwai mutuwa shi tunda kullum ana ganin ana mutuwa kuma mafi yawan su musulman su da kafiran su sun yadda bayan mutuwa akwai wata rayuwa har tura wannan fa sun yadda cewa bayan mutuwa akwai wata rayuwa to ashe ita ma ta tabbas wannan rayuwar ta bayan mutuwa dan me yasa ita ma ba mata shiri ba me yasa ba za mata shiri ba domin wannan shine ka'ida addinin musulunci rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana shine a shirya rayuwar duniya a kuma shirya rayuwar lahira kowace gwargwadon tsarin da Allah ya bada umarni da dokokin shirya mata ina fata mun gane to amma ya tura suka kawo mutane wannan tunanin kuma larabawa suka dauke shi suka yada shi ya bugari ko ina yanzu shi ake kururutawa wanda duk ya mutu dan kasar su to ya zama gwarzo a ko ina a duniya haka ake zaka ji ranar tunawa da sojojin biyafara ranar tunawa da yan mazanjiya ranar tunawa da wanda suka mutu a wuri kaza ranar tunawa duka me suka yi babu wanda yawa Allah wani abu ana tana sayin saboda sun yi wa duniya wani abu ba haka bane sanda suka mutu za a yabe su za a kuruta su za a sa musu likafani na tutar kasar su za a yi wane ne saboda mene wai saboda sun mutu dan kasar su to wannan shine mazahir na qaumiya nationalism kaunar kasa addinin ka kasar ka ya zama babu duk kuma abin da yayi wannan ci kasar ka babu ruwanka da shi ma'ana ko da an cutar da wani musulmi a Niger ba ruwanka ba dan kasar ka bane ko da an cutar da wani ainihin wato wanda yake jin irin yarenka a wuri kaza ko wanda yake da irin aladunka a wuri kaza babu ruwanka ko an kai ga musulmai a wata ƙasa babu ruwanka wannan mugun tunani ne aka kawo mutane shi to kuma dadin akwai shi shine wato kabilanci shine ya dawo da wannan sura kabilanci ne na jahiliya ya dawo wal qadiyaniya da kuma qadiyaniya shine yan addinin Miraza Ahmad Gulam al-Qadiyani wannan da sai ainihin su Zahir ihsan ilahi suka yi ta gwagwarmaya da shi wannan zindiki da ya da'awa annabta ya da'awa shine mahadi ya da'awoyi da waɗanda suke na ƙarya iri-iri Allah ya halakar da shi amma har yanzu yana da masu bin addinin sa waɗanda suke bin wannan maguzanci har yanzu kuma akwai su kuma har anan Najeriya har anan garin Zaria suna da masallaci inda suke addini a cikin sabon gari Allah ya shirya da mu wal bahaiya da kuma ƴan bahaiya masu bin addinin wani mutum mai suna Ali ibn Muhammad Baha Ash-Shirazi mutumin ƙasar Iran ne daga Shiraz ka san ƙasar Iran tushen barna ce jama'a tun ba yau ba duk inda ka ji wata bid'a an ka bibiya sai ka ji daga Khurasan ko daga Shiraz ko daga garuruwa makaranta makamanta waɗannan Iraki Iran saboda dama annabi ne yana sai ce daga nan bala'i ne tunga tasowa al'ummata karanta sayu muslim kitabul fitan to waɗannan bangarori daga na ka samu wani zindiki ya fito me yace yana bin ahlul baiti ya fara shi'a kenan ya fara jan mutane daga dama daga baya ya fara da'awa annabta da'awa shirkiyat bala'in iri daga baya gane ashe ba yahudi ne makiri ne ya shigo da barna ne cikin addinin musulunci kan littafi mai suna al-bahaiyyah dalla rubutun wani babban malami mai suna al-sheikh abin nan abdul mu'ti abdul mu'ti mahfuz mutumin kasar suriya ne al-sheikh abdul mu'ti mahfuz ya da littafi mai suna al-bahaiyyah dalla ya tona musu asiri ba kankanin tonon asiri musu ba asali wato malami ne wanda yake masani akan aqidu haka yayi wannan binciken babban littafi ne sannan wasiwaha da wasu waɗanda ba waɗannan ba min alfirqi wal mazahib daga cikin wato tawagogi na barna da mazhabobi ga sunan kala kala wa minha daga cikin su ma baqiya ala shi'arihi alqadim waɗannan kaji an ce an canza musu suna akwai kuma wanda suke rike da sunan su na da ka shi'a kaman shi'a warrawafida warrafida da kuma shi'a masu zagin sabai wan nasiriya da kuma wancan nasiriya din da aka ambata wal ismailiya da ismailiya wal khawarij da khawarija su ne waɗannan masu kashe mutane ba ji ba gani ƴan boko haram ƴan wane ne ga sunan iri-iri ƴan ƙalaƙatu duk waɗannan khawarija ne wa nahu zalika da ƴan tatsi ne duk irin su ne to duk waɗannan ƙungiyoyin kaga su suna rike da sunan su irin na da waɗancan kuma an canza musu suna zuwa wasu sunaye sababbi amma sunan ne kawai sunan bai canza musu hukunci ba to littafan ibnu taymiya su ne abin da ya fara faɗa tun farko cewa su ne wato hujja mafi ƙarfi ta tinkaran duka waɗannan bidiyoyi waɗannan bidiyoyi kuma kaga akwai su a ko ina yanzu a ƙasashen musulmai a kenan babu abin da zai kai muhimmanci karanta littafin ibn taymiya inda ana so a yi ma waɗannan ƙungiyoyi na ɓata raddi ko da za a karanta wasu abubuwa daban ko a ɗauko wani salo daban to dole ne kuma a ɗauko salon karanta da littafan ibn taymiya don yi waɗannan ƙungiyoyi raddi ina fata mun gane wannan yanzu wane ne zai iya ma 'yan shi'a irin radda da ibn taymiya ya musu a cikin minhajus sunna babu wanda zai iya wannan yanzu dai ba a dai ganshi ba babu wanda aka san ya tinkare su irin tinkaran da ya musu babu wanda zai ma kiristoci irin raddin da ibn taymiya ya musu a cikin aljawabu sahih liman badala dinil masih balantana kuma waɗannan 'yan yangu yangu ƙananan ƙwari irin asha'ira ɗin nan waɗannan wanda in kaɗa su kawai da tadmuriya guda ita ishe su kar ka ƙara da hamawiya za ta yi rugu-rugu da su da haka waye zai iya musu wannan aikin ai an riga an gama aikin kawai iyakaci a ɗauko a karanta a baje a ga abin da ke ciki ina fata mun gane wannan khamisan gaba ta biyar daga cikin waɗannan takaitaccen gabobi da malam nasirul aqali yake bayani dangane da takaitaccen tarihin ibn taymiya yace khisaluhu halaye ɗabi'un ibn taymiya bil idafati ila mashtahara bihi hadha al imam min al ilmi wal fiqh fi din yace baya ga abinda wannan limami ya shahara da shi na ainihin ilimi da sanin addini wal amri bil ma'rufi da kuma sanin shi da aka yi akan gwarzan mutumi ne wajen umarni da kyakkyawan aiki wan nahyi anil munkari da hani daga mummuna qad wahabahu Allahu khisalan hamidatan Allah kuma ya bashi halaye waɗanda suke abin yabo ishtahara biha ya shahara da su wa shahida lahu, lahu bihan nasu mutane sun shaida cewa lalle haka halinsa yake fakana sakhiyan ya kasance mutum ne mai kyauta kariman mai halin girma yu'assirul muhtajina ala nafsi yana gabatar da mabukata akan kanshi in kun tuna mun karanta cewa ibn timiya wani ya taba mishi bara bai da komai ya cire rawanin shi ne ko rawanin shi ko rigar shi ya mika mai ce je ka sayar ka samu abin da zaka yi waye zai aka yanzu ka da hularka irin yan maiduguri nan ta dubu talatin ai ta bara ba ka da abin da zaka bayar kawai ka dauka ka ba almajirin ka ce je ka sayar ka samu abin da zaka yi ai sai wanda Allah ya ce maka ko fi ta'ami wajen abinci wal libasi da su wa ghairihima da wasunsu wa kana kasiral ibadati kuma ya kasance an shaida shi cewa mutum ne mai yawan bautar Allah wa zikri da ambatan Allah wa qira'atul qur'an da kuma karatun alqur'ani mai girma wa kana wari'an kuma mutum ne mai taka tsantsan mai bin a hankali game da duniya zahidan wanda yake mai gudun jin dadin duniya baya bari duniya ta shagaltar da shi la yakadu yamliku shay'an min mata'id dunya bai mallaki komai daga cikin abin jin daɗin duniya ba siwa daruriyat in banda na dole duk abin da ba dole bane za a iya haƙura da shi ibn tamiya ba ruwan shi da shi ma'ana ibn tamiya ba irin mu bane yanzu ƴan duniya zama wanda kana da fiye da abin da kake bukata shi ba haka yake ba ma'ana yanzu da zaka ga gilashi a idan shi ko to ka dauka gilashin nan saboda bai gani sosai ne yake sa shi ba wai ya sa shi ne dan ƙarin gayu ba da za ka gan shi da wani takalmi ka ɗauka to wannan takalmin ya sa shi ne don shi ne kaɗai takalmin shi ba shi da wata riga ajiyayya wadda ya aje saboda wata harka ta daban ko sun maƙudan kuɗaɗe da ya aje saboda me zai faru gobe daruriya kawai idan abinci ne zai ci to yana cin abin da kawai zai iya ci ne ya rayu ma'ana tuwo kawai da miya zai iya haƙura da nama ko to ya haƙura da shi zai iya haƙura da juice da zoɓo ya haƙura da shi zai iya haƙura da coleslaw da soyayyen kaji da ya haƙura da wannan illar daruriyat mun gane abin da ake daruriyat wanda dole sai da shi inda zaka kwanta abin da zaka rufe al'aurarka abin da zaka ci dan ka rayu da makamantansu su kada yake da su kaga wani misali yanzu ga wani yana da takalma sun fahams inda ka san shagon abun nan irin na bayan gidan yana da yake sai da sako hadin takalmi kala kala wata rana ma sai ya rasa wani zai saka sai mata shi ta dinga taimaka mishi da shawara cewa yau ka sa wannan gobe ka sa wancan ko a jera su a layi in ya faru sai ya kai karshe to kaga wannan ya wuce daruriyat ko ya wuce daruriyat ba ba wai halasta bane ba ce bai halasta ba ina ga aure ya fara bata rai wa hadha mashhurun anhu inda ahli zamani wannan ya shahara dangai da ibn taymiya a gun mutanen zamanin shi hatta baina ammatin nasi har gun gaba ɗaya gama garin mutane shi za bayan ya mutu an rasa ma me za a lissafa da sunan gado babu wani abu da za a lissafa babu wani abu wanda yake yana da kima maliya an rasa a cikin kayayyakin shi wa kana mutawadi'an baya ga kuma ya kasance mutum ne wanda yake mai kankan da kai fi hay'atihi a cikin yanayin rayuwarsa wa libasihi da suturarsa wa mu'amalatihi ma al-akhirina da mu'amalarsa tare da sauran mutane ma'ana a yadda yake maganganunsa da yadda yake hulɗa da mutane da yadda yake magana ba da amsa fatawa karantarwa da irin yadda yake shigarsa duka alama ta tawalu'u da kankan da kai ta bayyana fama kana yalbasul fakhira bai kasance yana sa sutura wata take ta gani da faɗa ba ta shiga manyan mutane ba walar rabi'a kuma baya saka tsimma min libas wato baya sa sabu shuhura dan sabu shuhura dama shine ko ka saka wanda yake mai tsadar tsiya ko wanda yake mai arhatsiya wanda duk an gani sai an kalle ka ko wanda yake ya rugurugu ko wanda duk garin babu irin shi wajen kyau sai zama yana yin menene kenan yana yin tawassut ko wanda shine ka'ida mafi ainihin wato dacewa da mabadi na shari'a wala yatakallafu li ahadin yalqahu kuma baya daukar wa kanshi wani abu na girmamawa fiye da kima ga wani wanda zai game da shi ma'ana baya ganin wani ya fara duddukawa ko ya fara gyara rigarsa a'a yana gaisawa da kowa ne kawai bisa ɗabi'a kamar da zai gaisa da abokin shi sa'an shi babu girman kai babu wulakanta kai mun gane babu ɗagawa babu ainihin zalla shine babu takallufi kenan babu ɗaukarwa kai wani matsayi na musamman da ya saba wa ɗabi'a haka yake rayuwarsa washtahara aidan bil muhabati wal quwwati fil haqq kamar yadda ya shahara da ainihin kwarjini da kuma ƙarfi a wajen gaskiya jajircewa a gaskiya dama haka Allah yake abin shi man tawaza lillahi rafa'u idan ka kanka da kanka Allah sai Allah ya sa mutane tsaba tsoronka in kuma kai ne kake so da karfin tsiya mutane tsorace kai su gijin tsoronka din sai su ce to mun kidin mu ga yadda za a yi Allah ba zai ba su dama su tsorace ka ba da haka da ya kankatar da kai ga Allah sai Allah ya sa mutane tsoron shi da kwarjinin sa ba riga ce take sa mutane dama ai kwarjinin ka ba riga kawai ta kan sa ne a tambayi waye kai ko mota amma idan ka tsaya ka jajirce akan gaskiya sai sai ka ga baka da ko sisi amma ana ana ana jin tsoron ka ana ganin girman ka ko ka zo waje baka da irin rigar da ake shiga wajen da ita amma sai a baka ka shiga malamai dinnan da ake bada labari haka suke Imam Ahmad bin Hanbal ya da gaskin malamai waɗanda ba su da riga ta shiga ko da wurin sarki da haka ko fada aka gaice shi haka yake zuwa da rigar shi wata ke mutsu mutsu idan aka ce ba za ka aro ko da riga ce mai kyau ka saka ba yace ai ba riga aka kira ba ai Ahmad dan Hanbali aka kira kuma an san ba shi da riga ba ba riga aka kira ba in ana buki shi ake kira riga ko saboda kowa da masu ya mai tanadi amma an kira malanta to malamai ake so a gani kawai malamai kuma ba riga ce malanta ba ya kamata malamai na wannan zamanin su san wannan ba da riga ake malanta ba da irin shiga a ce kaga malami an ce yana da babbar riga ta fi set 500 haba jama'a ko shago alibu talaka je ba ka kirga riga set 500 ba wata gida babbar riga alaji ko ba ka kirga da wuri haka a rana ɗaya dai shagon da ake sai da kaya ba kenan amma sai ka kirga sa akwatin wani alhaji wani malami kuma in za shi wa'azi sai ya cika inda ka san jakan alhazai sai an daure wa'azin sati daya ko duk awa yake canzawa wallahu alam Allah shi kyauta to da haka ilimi jama'a daban riga kuma daban duk da dai ana ta ƙara faɗa cewa ba wai an ce bai shahara bane ko ba an ce wai bai halasta bane fa kanat lahu haibatun azimatun inda salatin ya zama yana da ainihin wato kwarjini mai girma a gun sarakuna ku duba mala bakar gumi har ya mutu rigar shi wannan jallabiya ce da yake sakawa da aikin nawa shi da ita da wani rawan ya kawai da yake sakin shi iyakata nan jallabiya irin ta yan sudan din mai mai wuyan gora yes amma a haka saddauna da kanshi ya bada labari da shagari ma ya faɗi wannan cewa babu mutumin da suke jin tsoro su da hankalinsu ya tashi in aka ce yana neman su kama abakar gumi saboda sun san dole sun yi wani kuskure ne baya zuwa neman komai a gunsu sai dai gaya musu gaskiya ya musu nasiha saddauna ya faɗi wannan haka shagarin ma ya faɗa cewa idan ya ji an ce wane da zaran an ce yana lagos yana shugaban kasa in ya ji an ce ya yi bako ya gani a memo ɗin shi shugaban kasa a cikin bakin da zai gani gobe ga abubakar mahamudu gumi ya zo gari zai yana so ya gan shi to gaba ɗaya hankalin shi na tashi ne saboda ya san ya yi wani kuskure ne me yasa saboda ya ji tsoron Allah ya kwatanta gaskiya ya yi aiki da ita to sai Allah ya sa masarakuna tsoron shi amma yanzu kaga malami a ce dan siyasa ya zunba mai ashar ido da ido ya mai gori ya ce mun ba ku kuɗi ku je ku yi aikin Allah kun zo kun cuce mu matsiyata malaman ƙarya an yi malamai irin wannan gorin ba su ɗaya ba su bi ba kuma ya kasa mayarwa saboda babu gaskiya kaga darajar ilimi ta faɗi jama'a sai kuma 'yan siyasan saboda zalunci sai kuma duka sai malaman kudin goro sai su ce din malamai haka suke kuma suna da hujja domin irin malaman da suka gani kenan Allah ya shirye da mu Allah kuma ya tsare mana imanin mu Allah ya kare mana malaman mu daga fada cikin irin wannan barna wal ulama'i haka nan malamai ma haka suke tsoron shi wa ammatin nasi balantana kuma talakawa yan abiyarima shikenan sai ya ce fa kullu man ra'ahu duk wanda ya ga bin tamiya ahabbahu sai ya kaunace shi wahabahu kuma sai ya mushi kwarjini واحترمه كما سيا كرممش إلا أن إلا من سيطر عليهم الحسد من أصحاب الأهواء ونحوهم إن بند ودن ده حسدا تمام يزكاتنس daga cikin mazowa son zuciya da ire-irensu akwai waɗanda masoya zuciya ne wasu kuma malamai ne amma hasada ta mamaye su da kuma irin abin da ke shiga tsakanin tsararraki na ainihin fitina da rashin baiwa juna uzuri ya shiga cikin kwakwalansa irin su subki to su kadai ne suka kasa kaunata ibn taymiya su kadai ne yan kadan ne Allah ya gafarta musu gaba daya kama urifa bis sabri kama yadda aka san shi da hakuri wa quwwatul ihtimali fi sabilillah da karfin dauriya da karfin daure duk abin da aka mishi na cutarwa dan dan Allah wa kana za firasatin kuma ya kasance mutum ne wanda yake mai zurfin tunani firasa shine iya hangen nesa don ka hango ka lura da yanayi ka hangi cewa wannan mutumin iri kaza ne ko wannan irin yanayin zai iya kai mu zuwa ga yanayi kaza ana samun mutane masu irin haka imamu shafi ya shahara da wannan imamu shafi ya shahara da firasa da ya ga mutum zai iya gane mutumin wani gari ne kafin ma mutumin ya magana da ya ga mutum a majalisinsa yana iya gane wannan irin fatawa kaza ce ta zo da shi yakan yi wannan ya ce hala dai kaza ne ya kawo ka ko ice ko kai mutumin gari kaza ne har ai ta mamaki da ya haɗu da mutum musamman sarakuna da malamai da ya haɗu da su magana ɗaya biyu sai ya ce ma almajiran shi ko matar shi ya ce kai ina ganin wannan mutumin zai wuya mu zauna lafiya da shi to ƙarshe ko ya sai rikici da wannan haka ibn haka imam shafi ya shahara da wannan a tarihinsa cewa ya kasance yana da firasa to ibn taymiya ma ya da ita kuma kun san wani abu jama'a galibin malaman suna suna da wannan hangen nesa saboda Allah ne yake yake sa bana so da irin magana kiristoci in ce Allah ne yake magana ta bakin su ko ka san kirista haka suke cewa to ni ban sai da zan faɗa ba jama'a ku bani aran kalma Allah ne yake kimsa musu ko yawa Allah ne yake musu ilhama yake kimsa musu wannan gaskiya sai su faɗe ta a lokacin da su faɗa ma duk sai a iya karetawa ko kuma koda ba kareta ba saboda ana ganin girman su ba za a yadda ba sai dai a yi kunkuni kawai mu ma na ba mala ya sha irin maganganu haka ba kawai sai dai mu ji shi sai Allah ka ji malam irin wannan maganganun da yake an an fita ana irin da wannan kuna ba ana yi ba amma daga baya sai kaga abin haka kaman ka falaki subhi yanda ka san hasken asuba to ba komai ne ke faruwa ga irin wannan ba shine mutumin kirki da Allah yake kaunar shi sai Allah ya kimsa mushi gaskiya ina fata an fahimci wannan ba ga Umar ba da manzo Allah ya ce idan a cikin ku akwai muhaddasuna waɗanda ake magana da su ake kimsa musu gaskiya to akwai Umar to ta yiwa a samu wani bayan Umar inna ma dai kawai shi Umar ya samu tabbatacciyar shaida daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bai nufin fallata tsaya akan shi dan ba annabta bace bal na ce a rufe ta ko to mu kuma za mu iya ganewa daga auda da suka faru wane ya faɗi kaza kuma ya tabbata ya faɗi kaza kuma ya tabbata kuma muna da yaƙini ba mutumin banza ne da yake bokanci ba mun san cewa mutumin kirki ne mai aƙiya ta kwarai sai mu fara zaton mishi alheri kenan cewa to muna sa ran abin da muke gani na zahiri babu shakka Allah ya yadda da irin aikin shi muna mishi fatan wannan yadda da Allah ta mishi da Allah ya mishi yadda da ya samu ta Allah ita ce take kimsa mishi irin wannan gaskiya to ibn taymiya ya shahara da wannan ya shahara da firasa haka ibn al-qayyim ya shahara da ita malamai da dama zaka same su da irin wannan ainihin wato abin nan din wata rana imamu shafi'i shi da muhammad ibn hasan al-shaybani kowa a cikin su yana da irin wannan firasa suna tafiya a kasuwa sai wani ya taka kafar shafi'i to imam shafi'i yana da raha ya taka kafar shi sai ce sai ce sai ya juyo shafi'i yana juyo sai shafi'i kafin ya magana shafi'i sai ya ce mishi ice ko kai mutumin gari kaza ne sai bai magana ba ya ce kwai ba sai ya wuce sai muhammadu bin hassan ya ce a'a kai yau fa firasa ka ta faɗi ya ce sam firasa ta bata faɗi ba ai din da aka yi wannan mutumin wannan garin ne sai ce to ni kuma ina ganin mutumin gari kaza ne ba mutumin wannan garin bane kowa ya faɗi gari daban-daban suka yi ta gaddama ya suka ce to mu je mu tambaye shi sai suka je suka riske shi sai suka ce bawan Allah da Allah ma tambaye ka akan abu biyu ne yes garinku da kuma sana'arka da ya faɗa sai ce garinmu kaza ne sai ya faɗa na farkon wanda shafi ya faɗa ya ce amma mun yi ƙaura mun koma gari kaza da zama ya faɗi ɗayan ma'ana kowa yana da jalibi na gaskiya a cikin firasa yau da gobe tana tana sa mutum ya gana ko akwai abin da in mutum ya maka ko magana da in yayi to ka san irin wannan halin halin mutanen gari kaza ne za a iya gane su da an gan su ko da an ji zancen su wallahu alam to ibn taymiya da irin wannan firasa din ya shahara da ita sannan sai ce wa kana mustajabu da'awa kuma Allah yana karban addu'arsa yayi addu'o'i da dama waɗanda aka ga Allah ya karbe su tun a rayuwarsa walahu karamatun mashhuda yana da karamomi waɗanda aka gansu karanta wancan littafin al'alamul aliya din nan rahimahullahu rahmatan wasi'a Allah ka jikan ibn taymiya rahama mai fadi wa askanahu fasiha jannati Allah ka sanya ibn taymiya a cikin aljanna ka mai fadi sadisan gaba ta shida game da gabobin takaitaccen tarihi ibn taymiya asruhu yaya yanayin zamanin da ibn taymiya ya rayu yake malam yace laqad ashal muallifu rahimahullahu fi asarin kasrat fihi albid'a wad dalalat ibn taymiya ya rayu a wani zamani wanda bid'o'i da da ƙarya da bata sun yawa wasadat kaseeru min almadahib albatila kuma an samu mazhabobi na barna sun zama su ne suke da shugabanci wastafhalat ash-shubuhat shibuhoyi sun bunƙasa sun zama bujimai sun yi kiba wan tasharal jahal jahilci ya yadu wa ta'assubu da ta'assubanci wa taqlidul a'ama da makahon kwaikwayo ga malamai da fatawoyinsu da mazhabobinsu wa ghuziyat biladul muslimina kuma an yaki kasashen musulmai min qibalit tatar ta bangaren yan mogol kenan su Jenkins Khan da su Hulaku wasilibiyina da kuma masu cross sune al-ifranj turawa mutanen kasashen Faransa da lokacin kenan da, da Roma da ainihin kasar abin nan Ingila da Portugal da Spain ta yanzu waɗannan sune turawa a lokacin su Alfonso su su Leon sarkin Faransa su Isabilia sarauniyar kasar ainihin wato abin nan a Portugal ta yanzu da su ainihin wato Colt sarkin kasar Ingila da makamantansu waɗannan kafiran sun yaƙi musulmai sun kwace ƙasar Qudus sun kwace garuruwa irin su Kark irin su Safad irin su Nablus da Palestine duka sun kwace su da wasu bangarori na cikin ƙasar Sham sannan su kuma kafirai waɗannan Mongolia sun kwace ƙasashen Baghdad da ƙasashen Iran ta yanzu da dukkanin ƙasashen musulmai da suke wannan bangaren sun kwace su kuma suna ta zahafi suna ƙara gangarowa zuwa nan ƙasashen sham da misra a cikin wannan halin ake ana halin bala'in rigingimu da tsoro da gudu da ake yi na hijira da ƙaura da kisa da kame sannan kuma ana cikin halin musulman isu isu suna rigingimu tsakaninsu na bambancin mazhabi rigimar siyasa bambancin aƙida bambancin fatawa rigingimun ƙabilanci wasu wani suka fi cancanta su wani su ne ke da asali su wani baƙi ne su wani ba 'yan gari ba ne yadda dai kaga irin wannan zamanin keke da keke haka ibn taymiya suka rayu jama'a babu shakka duk wanda zai iya yin bincike to zai iya kulla alaka ta kamantakekeniya tsakanin wannan zamanin yadda musulmai suke rayuwa da zamanin ibn taymiya wajen bid'o'i wajen siyasa wajen lalacewa tarbiyya wajen harka ainihin wato da ta shafi alaka tsakanin musulmai da kafirai da yaƙe-yaƙe da makirce-makirce sannan kuma wajen samun wasu 'yan takaitattun mutane 'yan kaɗan da suka jajirce cewa sai an kawo gyara daga cikin malamai da ainihin wato musulhai da ainihin wato wanda suke masu fatawa da masu karantawa akwai kamantakekeniya sosai kamar da zamu zo mu ji mala yake cewa wa najid suratan surata asrihi jaliyatan wadiha zamu ga hoton zamanin ibnu taymiya ya fito mana qarara min khilali mu'allifatihi ta cikin rubuce-rubucen shi allati baina aidina waɗanda suke hannunmu li'annahu ihtamma bi ajalli umuril muslimina wa akhtariha zamu ga ya bada muhimmanci kwarai wajen magana da ainihin tattaunawa dangane da al'amura mafiya girma da suka shafi musulmai da mafiya hadari da suka shafi musulmai wasahama kuma yayi nashi kokarin fi ilajiha wajen kawo waraka bi kalamihi da biransa wa lisanihi da harshen sa wayadihi da kuma da hannunsa a aikace da a rubuce da a maganance kenan fal muta'ammilu fi mu'allifati shekhi wanda duk ya tsaya ya natsu ya nazarin tafan ibn taymiya yaji as-sura at-taliya li asrihi zai ga wannan hoton mai zuwa a zamanin ibn taymiya hoton shine zaka tarar da kasaratul bid'i wash shirkiyat yawan bid'o'i da abubuwa na shirka khasatan musamman ma haulal quburi a wurin kaburbura wal mashahidi da wuraren da ake zuwa kallo wuraren ziyara na buɗe ido wal mazarat da wuraren mazara hubbara hubbari al maz'uma waɗanda ake riyawa cewa kabarin sahabiwa ne kabarin shehiwa ne kabarin waliwa ne kabarin ahlul baiti kaza waliti kazatul batila da da aqidu na barna fil ahya'i wal mauta waɗanda aka kudirce game da mutanen da suke raye da wanda suka mutu wa annahum kuma cewa su yunfiquna yanfa'una wa yadruna cewa waɗannan mutanen da aka kidurce a kida nan gaba da su suna iya amfanarwa ko su cutar wa yud'auna min dunillahi ana kiran su ana barin Allah kaga irin wannan duk akwai shi a yanzu ko akwai shirkiyat akwai bid'iyat ga sanan kullun suna ƙara hauhawa akwai zuwa ziyara hubbara hubbari a tashi takanas ta kano daga nan a tafi har ƙasar Palestine ko ƙasar ainihin wato Saudi Arabia ko wata makamanciyar ta musamman kasashen Yaman da Suriya da makamantansu sai a je wasu jahilai da sunan wai guide su dinga nuna mutane kaburbura da wurare a ce nan shine wurin ashabul kafi nan shine inda aka kunna aka kulla annabi Yusufa nan shine kabarin Salman al-Farisi nan shine kabarin wani iri iri ga sanan ga mutane su saboda kauyanci su dauko suna zo suna yadawa da bidiyo mu kuma jahilan gari kuma duk sai mu dauka wai da gaske ne kawai shikenan kuma sai mutane su dauka da gaske ne saboda mutane gaba ɗaya ba sa rayuwa kan usul na ilimi na farko tukuna mafi yawan su ƙarya ne sannan koda gaskiya ne ba addini bane koda gaskiya ne ba addini bane zuwa dauko hotunan wurare yanzu wurin da ake cewa kogon ashabul kafi ne yafi wuri 30 ashabul kafi waɗanda ake cewa dinnan is awal fitatu ila al-kafi da Allah ya bada labari ko wurin yafi wuri 30 da ake kada cewa shi to wane ne kenan a ciki duk ka je kai browser zaka ga hotunan su akan internet suna nan kala kala ka je ka saka wannan ashabul kafi akan akan google search ka ga hotunan da zaka gani na wuraren wani a Yaman wani a Siriya wani a gari kaza wani a Falastinu ga sunan wurare daban-daban kuma da mutum ya je tunda shi ma jahili ne bai san rayuwa ba sai a sa shi a mota a tayawo da shi ana nuna mishi ya je tsuguna yana addu'a duk ana yin wannan wai ce kai addu'a nan wajen ka tafi Ka'aba mana ka je ka addu'a dan Allah kake ga inda aka ce ku je ku yi kun ki zuwa kallalla ma yake jama'a mara to irin waɗannan duk ana yin su yanzu a duniya mu ma anan ana yi je ka sakwata ka gani kabarin su dan hodiyo je ka gwandu ka kabarin abdullahi gudu ka je kaga irin abin da mutane suke na shirkiyat a wajen da sunan addini duka ana yin wannan kaga waɗannan abubuwa kamar da kusa a wancan zamanin mu ma yanzu muna da su da kuma tunanin cewa wani matacce ko rayayye zai iya yin abin da Allah yake a kira shi da haƙoƙin Allah a bashi siffa Allah a bashi sunan Allah a ce ma shi Allah ne duk ba ana yi ba waƙoƙin da yan ɗariƙa suke duk ba sa faɗa wannan abubuwa suna faɗa sannan a dinga roƙon matattu har kuma ma an kace babu kyau a ce kai ne batacci Allah shi kyauta intisharul falsafat wal ilhad wal jidal yaduwar falsafa yaduwar ilhadi karkata wal jadal da kuma yaduwar musu da rigima akan addini wannan kana ga mai bukatar wani shari jama'a haymanatu tasawuf wa turuqus sufiyati dalla ala al'amati minan nas yadda aka samu haimana domination wato menene ne domination ka da Hausa rinjaye ko dariƙa da dariƙar sufaye da sufanci ya rinjaye asalin addinin musulunci akan mutane gama gari har suna tutiya da sun fi kowa yawa da gaske ne amma yawan ai na banza ne ko babu shakka sun fi kowa yawa amma me yawa yawa shine ma'auni ai zaka ji ƴan uwansu yan bid'a sun musu da martani akan wannan yawan cewa yawa ba shine ma'auni ba domin akwai batar ta ta fita su zama bata da su da mudumin ya daɓata ce kuma ta fita su tara mutane to shi ya zama gaskiya mun fahimci wannan da kyau jama'a to akwai irin waɗannan abubuwan a wancan zamanin kamar yadda akwai su a yanzu shine bata ta galabaici mutane ɗariƙa ta galabaici mutane ta yadda yanzu misali saboda yadda sufanci ya galabaici mutane da ka soki wani abu na sufanci mutane za su ga ka kawo wani sabon alkaba'i wanda zai iya sa a yi kwaran kwatsa cewa da zaka kawai jama'a maulidi babu kyau wannan magana da zaka faɗa ta ita ta da yaki a gari akwai dan kawai ta wallahi sai a yaki kuma gaskiya ce me yasa saboda jahilan gari sun riga sun yarda da wannan barna ta yi haimana ta yi dominating tunanin su wa min thamma intisharul madahib wal ara'i al batila wanda daga nan ne kuma aka samu mazhabobi da ra'ayoyi na barna suka yadu tawaggulur rawafid fi umuril muslimina yan yan shi'a sun riga sun sadada cikin al'amarin musulmai sun shiga sun fita cikin musulmai wa nashrihim lil bid'i wash shirkiyat suna yada bid'a da aikin shirka wa tabsitihim lin nasi anil jihadi suna tsugunar da mutane cewa kar a yi jihadi lokacin jihadi bai yi ba sai mahadi ya zo wa musa'adatihim lit tatar da kuma taimakon da suke yi wa tatar kafirai masu yakan musulmai a ada'il muslimina wanda suke abokan gaba musulmai jama'a ma ashbaha al-layl bil bariha me ya kai kamar jiya da yau babu abin da ya kai kamar jiya da yau ko ku duba ku gani jama'a a wancan zamanin mun yi wannan magana a kwanaki ku je ku karanta littafin al-bidayatu wan nahya na ibnu kathir sanda tatar suka shigo kasar dimashq yan shi'a suka ba su taimako yan shi'a da su da yahudawa da kiristoci suka dinga yawo suna kida suna murna suna barna a masallatan musulmai suna zuba da tabai suna konawa ɗan shi'a suna murna an ci musulmai da yaƙi da musulmai suka dawo suka kwace garin haka aka wani babban ɗan shi'a aka yanka shi aka yi matsa-matsa da naman shekaran ta bidatu nihaya cikin ƙarshen magana akan ainihin wato wancan yaƙi da muka magana akan shirar nan shine ainu jalut a cikin mujalladi na goma sha uku na littafin albidatu wa nihaya haka cin nasara da tatar suka yi ma musulmai a ƙasar bagadaza kawo ƙarshen daular musulunci ta abbasiya khilafatul abbasiya a shekara ta 656 bai faru ba sai da taimakon wannan zindikin watan wazirin wanda shine prime minister na gwamnatin shine ibnul alqami kamar yadda su zahabi suka ce Allah ya la'ance shi Allah ya mu'amalance shi da irin mu'amalanta da yawan musulmai shi ya dinga sa'ayi yana aikawa da wasiƙu ma hula ku cewa ka taho ba komai mu ne za mu baka damar shiga garin karka damu ka taho nan kuma ya dinga sa aka dinga yawa sojoji ritaya ba a wayi gari ba kafin zuwan tatar ƙasar bakarara sai da masojojin musulunci da suke garin ba su kai dubu biyar ba gaba ɗaya rindar sojojin ba su kai dubu biyar ba kuma duka sabbatahum ya riga ya sa ya narkar da su ba su da training zaka ba abin da za su iya sannan kuma ya riga ya rubuta wasiƙu zuwa ga sarakunan musulmai na garuruwa ya raba kansu ta yadda ba su da haɗin kan da an ce su aiko sojoji ba su aiko ba da aka rubuta musu wasiƙu cewa su aiko da sojoji ga tarna kowa bai aiko da wannan taimakon ba babu wanda ya aiko ko gwamna ɗaya da ake yin shi'a ne wannan sannan shine ya fita ya je ya marabci hulaku ya ce mashi ba komai zan je in fito maka da duk a ayan ɗinsu nan su zo hannunka sai abin da gada ma za ka musu ya koma cikin tawagar shi bayan ya ɗeba 'ya'yan shi da iyalan shi da mutan gidan shi da almajiran shi ya kai su wuri wanda yake amintacce ya ɓoye su a ƙauyuka da ke gefe ya dawo ya gayyato duka malaman gari da masu kuɗi da wazirai da duk wani wanda ake ganin shi cikin manyan gari da za a kira da suna manya sawon na ilimi ne ko a dukiya ko a mutunci ko a sarauta ya gaito su sama da mutum 700 jama'a ya fito da su zuwa sansanin su holaku dukansu ana aka yanka su yankan rago ana aka yanka ƴaƴan ibn al-jawzi da jikokin shi malamai su takwas karanta al-bidayatu wan nihaya su yusuf ibn abdurrahman ibn jawzi duk ana aka yanka su malamai da ainihin masana da mahaddata da limamai duk aka yanka su kafin ma a shiga gari sannan ya ba su dama suka shiga garin suka yi abin da suka ga dama kwana goma sha bakwai suka yi suna kisa suna yankawa aka ce ko kadangare ba su kyale ba a garin ko kazan mutanen bagara da ba kyale ba bayan sun ci garin su ma sun kasa zama a garin saboda warin gawa shekara uku bagara da babu kowa a cikinta saboda warin gawa kawai babu wanda mutum is inhabitant ba za a iya rayuwa a ciki ba duk wannan me ya jawo sharrin shi wannan dan shi'a da shi da tawagar shi to shine irin wannan abu to ka duba ga yanda yan shi'a suke musulmai yanzu jama'a ko ina dinna a duniya ba wai a nan Najeriya ba kadai a nan Najeriya kan ya bayyana domin duk abin da suke yi da aran Kirista suke suna zuwa wurin su su ma suna zuwa wurin su suna kawo musu ziyara suna kawo musu ziyara idan rasuwa aka yi ma wani dan shi'a to zaka ga Kirista ne farkon masu zuwa gun jana'iza ko gun zaman makokin Kirista ne na rantsi da Allah wanda bai sani ba jama'a ya sani ko ka je ka tambaya ka ji idan rasuwa aka yi wa kirista ko kungiyar kiristoci wani abin shafi za ga yan shi'a ne a kan gaba wajen kai musu agaji da ɗauki kuma tun da ake yin barnar da ake a ƙasar nan jama'a ta kashe mutane irin wannan kisa na a kashe mutane ba su ba su gani ba za ka ji kowa da mutumin kirki da na banza yana Allah wade amma ka taɓa jin bakin yan shi'a murna suke saboda gani suke an kashe wai munkirai wanda ba su yarda da mahadi ba irin nasu mahadin to abin da suke kenan kaga abin yayi kama da juna zamanin duk wani wanda ka ji yana ainihin bara akan wani abu da ya shafi al'umma to zaka tarar musulmi ne kawai ko kuma musulmi ne wanda yake kula da addini ko kuma musulmi wanda bai da kula da addini amma yan shi a babu ruwansu su babu ruwansu su me ya dame su kawai ya za a ƙara lalata musulmai wai dan mahadi ya samu ya fito ya za a ƙara lalata musulmai barna ta shigo a yi zina a yi maɗugo a yi cuta a yi kisa wai dan dai mahadi ya samu ya fito ya riske su su mishi bai'a wannan shine addinin su Allah ubangiji ya shirar da mu sai malai yake cewa wa akhiran abu na karshe kuma nulahizu taqawwi ahlus sunnati wal jamaa bi shaykh zamu ga yanda ahlus sunna da tawagar jama'an musulmai suka samu karfafuwa sakamakon ibnu taymiya wa hafzihi li azaimihim da kuma yadda ya daga wato azimansu ya daga himmarsu shine kenan kamar yadda muka faɗa tun farko a samu duk da wannan barnar sai a samu wani malami kwage guda ɗaya a wani bangare na duniya sai kaga ya fito ya tinkari wannan barnar kuma ya samu wasu tawagan mabiyan shi ya rayar da himmarsu ya sa su a hanya ta gari shine irin mu abin da muka samu a nan garin Allah ya ji kamala albani mimma kana lahul asarul hamid wanda hakan yana da tasiri abun yabawa alal musulmi na ilal yau ga musulmai har zuwa yau shi sa muke wannan alfarin cewa duk da shugaban yan shi'an Najeriya anan Zaria yake amma Zaria na daga cikin garin da shi'a bata yada a cikin mutanen Zaria ba zage zage saboda kariya da ta samu daga malaman sunna irin su Malam Albani Allah ya ji kansu fit tasaddi lil bid'i wal munkarat waɗanda suka zama sun zama abin yabo wajen tunkaran bid'o'i da ainihin munanan ayyuka wal amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkar da kuma umarni kyakkyawan aiki da hani daga mummuna wan nasihi la immatil muslimina wa amati da kuma jan hankali da wa'azi da ainihin wato fadakarwa ga limamai da talakawan musulmai wa qad waqafa ash-shaykh rahimahullahu fi asrihi idha hadhihi al-inhirafat ibn taymiya a zamanin shi ya tsaya ya tinkari duka waɗannan karkaceceniya mu kifan mawqifan mashhudan yayi abin da yake an gani an shaida amiran yayi umarni da kyakkyawa wa nahiyan ya hana mummuna wa nasihan ya gargadi wa mubayyana ya bayyana gaskiya hatta aslaha Allahu ala yadayhi al-kathira min al-awda'i min awda'i al-muslimina har Allah ya gyara da dama daga cikin yanayin da musulmai suke ta hannunsa wa nasara bihi sunnata wa ahliha kuma Allah ya taimaki sunna da mazowa sunna ta hanyar ibnu taymiya walhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah in ji malam nasrul aqal ina ganin lokaci ya kure sai mu kwana a wannan wuri insha Allah abinda muka faɗa daidai muna fata Allah ya bamu ladan faɗa da sauraron shi Allah kuma bamu dama aiki da daidai da ke ciki Allah gafarta mana kurakuran da suka faru gare mu na tuntuban harshe da rashin iyawa da gafla da makamantansu muna addu'a ta musamman ga babban malamin mu Sheikh Muhammad Al-Awwal Adam Al-Albani wanda ya kafa wannan cibiya mai albarka Daru Hadisi Salafiya da ke nan zari a Najeriya Allah ka ji kan mala Albani ka sa ya huta Allah ka mishi rahama Allah ka karba ayyukan shi na alkhairi ka yafe mishi kurakuransa Allah ka ba shi ladarsa da katil jariya da yi Allah ka maye masa ka rike masa abin da ya bari a baya na karantarwa da ɗalibai da manhaji na gaskiya da iyalansa Allah ka sa ya mutu mutuwar shahada shi da Abdullahi da Ummu Abdulbari da sauran ƴan umar suka riga mu gidan gaskiya muna musu addu'a Allah ya ji kansu gaba daya Allah ya samu mu cika da imani Allah ka gyara mana wannan ƙasa ta mu Najeriya kawo mana gyara da dauki da agaji bi rahmatika ya arhamar rahimin subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله